musamman wanda ke bayanin gidan aure.
Maza da mata ga baki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Akwai buƙatar mu leƙa gidan Sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama, annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama. Dan uwa mai sauraro nake maka sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wani sabon shirin na gidan aure wanda yake zuwa muku daga sashen addinin musulunci na hikima rediyo gatan al'umma wanda ni aminu khidir idris nake jagoranta shirin kullum tare da ni akwai dakta Abdallah Usman Umar gadon kaya da yake shigowa a cikin shirin don yi mana bayanai da suka shafi gidan aure da zamantakewa aure da yadda ake aure. Shirin gidan aure shiri ne wanda a hukumar gidan rediyon hikima take ɗaukar nauyin kamuku don amfanuwa da abubuwan da suka shafi zamantakewa ita gidan aure ko in ce shi gidan aure guri ne wanda ba a gama komai a cikinsa duk sanda kake rayuwa ta aure za ka ga duk ƙwarewarka wani abin zai zo maka sabo ko kuma a gurinka baka taɓa samun irinsa ba a mace ko namiji to kinan akwai buƙatuwa ta mu riƙa tunasar da junanmu, akwai buƙatuwa ta mu ringa faɗakar da junanmu a kan abin da ya shafi ita wannan zamantakewa ta gidan aure. Gidan aure abu ne wanda yake a shari'ar musulunci ta sunanta abubuwa da dama a abin da ya shafi aure ta wajabta wasu wasu kuma ta basu kyautatawa ce tsakanin miji da mata. To akwai buƙatuwa malaman su ringa sanar da mu irin wa'yannan abubuwan da suke wajibi da kuma wanda suke sunna ne da wa'yanda suke kuma kyautatawa ce tsakanin ma'aurata. Wanda ma ba aure ba Allah ya ce wa ƙululin nasi husna. haka ma ma'auratan su ma Allah maɗaukakin sarki ya ɗora su a kan irin wannan tafiya ta yadda za mu ga gidan annabi sallallahu Alaihi wasallama a nan za mu kwaikwayi dukkanin zamantakewa ta auratayya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zauna da matansa an ga abubuwa kala-kala da ya koyar da duniya. waɗanda suke na zamantakewa ne na auratayya masu kyau masu daɗi eh wanda suke koyi da su sai kaga sun dace da rayuwa mai kyau ba in an ce zaman aure ba ana nufin kaɗai in ana so a zauna lafiya a bar mace ta yi abin da ta ga dama ko kuma mijin ya yi abin da ya ga dama irin rayuwar da yake so ba shi ne zaman aure ba ba kuma shi ne rayuwar auratayya da musulunci ya tsara mana ba addinin musulunci ya tsara mana rayuwa kyakkyawa ta kowane ɓangare shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duka matan da ya zauna da su kowace yana sauke mata haƙinta kowace iya kyautata mata don ta ji daɗin zama a gidan sallallahu alaihi wasallam akwai ƙisoshi da dama da misalai da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna misali gurin kyautatawa misali an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana taya matansa aiki misali wannan kyautatawa ce ta yadda mace za ta ji daɗi abin da take ganin shi ne damuwarta misali in wacce take damuwa da yin aiki ce to yau ta ga mijin shi ma ya zage ko tana bacci kafin ta farka ta farka ta ga ya dafa mata shayi ya ajiye mata misali tana tashi ya ce ci kyautatawa ce ko tana kicin tana wanki sai kuma ta ga ka zo ka kama mata wankin tana fitowa za ta ci gaba sai ta tarar mai gida ne yake yi kyautatawa ce za ta ji daɗi wannan daɗin da za ta ji a cikin ranta shi zai sa ta kai ma sai ta kyautata maka ta ga me za ta yi ma kullum malamai suna gaya mana uh, kyautatawa tana siyan zuciya za ka sai zuciyarta za ta sai zuciyarka wurin kyautatawa bari in ba mu wani labari wata mata ce ‘ya'yanta suka zo suka ce matar ɗanta ta zage ta wannan matar ta tashi a fusace ta tafi gidan ɗan ta je ta same shi ta ce sai ka saki wanci ya ce mata gaskiya hajiya ki haƙuri ba zan iya sakinta ba ta yi fishi ta fita ta tafi ta bar gidan tana komawa gida sai gashi ya biyo ta ya ce hajiya ki haƙuri wance ta kyautata min duk wannan abin da isa ‘ya'yanki suke rigima da ita ita ce sanadi suna ganin ina da hali ita ce sanadi ita ce in baki mance ba ta tattara kayan ɗakinta komai ta sayar ta bar katifa da ɗan kwanukan cin abinci ta ce in ga kuɗin je ka ringa juyawa na tafi nake juya wa'annan kuɗi har Allah ya maida ni wannan yanayin da nake ciki kuma ‘ya'yanki wannan suke kalla suna jin haushi ya ake mata mahaifiyar tasa da kanta ta tashi ta ce mar muje gidan naka ta zo ta ce wance ki haƙuri ciki haƙuri take bai mata ɗan nata haƙuri ta ce sun zo sun ce min kaza kaza kaza ta ce ni kuma raina ne ya ɓaci a wannan lokacin har na ce ya sake ki sai ita ma ta fara bawa mahaifiyar mijin haƙuri sai ta gaya mata asalin ma me ya faru ita ma zaginta suka yi sai ta rama ba wai uwar mijin ta zaga ba zaginta suka yi sai ta rama shi suka juya suka je suka ce ta zagi ta zage ta zage ta to kaga me ya janyo kyautatawa ce da ta yi wa mijin har mahaifiyarsa ta zo take ba ta haƙuri to kyautatawa tana da matuƙar mahimmanci a rayuwa wanda abu ne da yake da abu ne wanda yake jin rai abu ne wanda yake siyan zuciya abu ne wanda yake in ba wani abu da yake siyan zuciya kamar kyautatawar shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya hatta gurin magana ya ce a kyautatawa a kyautatawa a mutane wa ƙululin nasi husna in za ka faɗa wa mutum magana faɗa ma kyakkyawan magana wadda zai ji daɗi to haka ma mace da mijinta abu ne wanda yake kyautatawa tana siyan junansu a gare su dakta mune maka barka da shigowa to dakta gashi dai mun zan iya cewa mun ɗauki tsawon lokaci shirin bai samu zuwa ga masu sauraronmu ba da masu kallonmu to akwai buƙatar mu ɗan koma baya kaɗan ba ka ganin mu tattauna akan asalin ma auren soyayya a musulunci shin akwai ta a musuluncin ne soyayyan nan ko kuma a'a akwai wani tsari da in da da akwai ta musulunci ya mata wani tsari ne ta yadda za a ce mutanenmu na yanzu za su riƙa bin salo na irin wannan soyayyar ta musulunci ko kuma ya abin yake
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
godiya mara iyaka ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala masanin gaibu masanin fili da ɓoye tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama farin jaka da aikakke daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya daɗin tsira da martaba ga sahabban annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke sun bi shi da kyautatawa da ladabi da biyayya da mutuntawa har zuwa tashin alkiyama da dukkan mutanen kirki da suka biyayya gare su nam gaskiya ne a mun dan daɗe da shan ruwa a ba mu zagayo cikin shirin nan ba saboda azumi da ya gindaya kafin azumi din an dan kun dan yi an taɓa taɓen ku dai kuma gaskiya ne to kuma ga azumi ya zo ya gindaya muna fatan yan uwa sun yi sallah lafiya kuma muna roƙon Allah ya karɓa mana dukkan ibadun da muka yi amin
na daidai ya karɓa na kuskure ya mana afuwa ya fi mana Allah ya ƙara mana nisan kwana da lafiya amin
a ni ina ganin a akwai abubuwan da muka ɗauko muna tattauna a kansu eh
a mutane suna bin mu bashi ba mu gama su ba na'am
kuma na tabbatar suna bibiyan mu kuma sun san inda muka tsaya a yana da kyau mu ci gaba ta kai ba don komai ba saboda mu dora ba mu koma baya ba Mm.
na'am damun dai shi shirin gidan aure ne sunan shi Mm.
to kuma shi aure damun baya yiwuwa sai da soyayya Allah ya ce wa min ayati yana daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan mawaddatan wa wa rahmatan rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Mm.
amsa dangane da tambayan da kai mini a daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta muku daga cikinku matanku da za ku aura sai ba ka haɗa ka da jaka ba ba a haɗa ka da raƙuma ba Mm.
ba a haɗa mutum da saniya ba ba a haɗa mutum da akuya ba sai aka halitta masa mace wato irin jinsin mutum irinsa Mm.
don a samu sukuni kuma Allah da kansa shine ya sanya mawadda me mawadda shine soyayyar da kake faɗa kidan kaga akwai soyayya a cikin aure bal ma soyayya rukuni ce malami na a cikin aure rashin ta yana kashe aure rashin ta yana hana jin daɗin aure rashin soyayya yakan mai da gidan aure ya zama gidan gaba Mm.
rashin soyayya yakan yakan cire ƙauna tsakanin ma'auratan guda biyu gaba ɗaya so wannan tambaya ce mai muhimmancin da ah, ah, tana iya ɗaukan abubuwa da yawa gaskiya Allah dai ya ce ya sanya mawadda soyayya da tausayi Mm.
a tsakanin ma'aurata kenan a duk wani wanda zai yi ba ni sunan shi duk wani wanda zai yi aure to ya kamata a ce an samu a tsakaninsa da matar da zai aura ya kamata a ce an samu soyayya ɗaya kenan ita ma da mijin da za ta aura ya kamata a samu soyayya sannan kuma sai an samu tausayi wanda wannan kuma manta shi ake yi. sai a yi ta maganar soyayyan kai ma yanzu soyayyan kake ta magana amma ba kawo tausayi ba idan ka san dakta shi ita soyayya tun kan auren ake gino ta shi kuma tausayin sai wai wasu hausa sun ce sai zama yi zama
haka ne ma'ana dai a yi aure ba tausayi kenan
wai in aka shi tausayin yakan zo daga baya ne in ana tare amma in aka yi soyayyar na na yadda da kai bana jayayya da kai anan amma abin da nake cewa shine mm,
lallai duk wacce za ta aure namiji ta tabbatar yana tausayinta kafin ta aure shi haka kuma duk matar da za ta aure a duk m- m- namijin da zai auri mace to duk wata kwakwalwa da basira da yake da ita da zai iya gwada ya gane tana tausayinsa to ya iya kokari Na'am.
in ba ka ba za a yi je ka ka dawo wannan wannan abin da aka yi aka yi aka yi aka aka aka a- wato aka yi riyabinsa aka ɓoye shi ya- ya ya ɓuya babu shi a cikin gidan auren nan shi yasa yake- auren yake samun matsaloli na gaya maka ko akwai soyayya in dai babu tausayi to sunan soyayya nan ba soyayya ba ce Dakta, wasu larabawan nakan ji suna wani karin magana hubbul ha'i'i ya ati ba'da zawaq. Ba ka ganin in an yi auren shi ne ga baki ɗaya da ita da shi za su fahimci juna da ƙauna da soyayya da tausayin duk sai su zo?
ni a wajena soyayyar kwarai in dai ta ma'aurata ne soyayyar kwarai in dai ta ma'aurata ne to dole ya zama akwai tausayi a cikinta duk wanda kake son sa saboda Allah to gaskiya ya kamata ka tausaya masa idan miji yana son matarsa saboda Allah mata sai sun fi gane karatun nan kai ba ganewa za ka yi ba duk namijin da yake son matarsa saboda Allah to za ka ga yana tausayinta Na'am.
wannan karatun ka gaya wa mata za su fi fahimta duk namijin da yake son matarsa saboda Allah to za ka matar za ta gaya maka akwai tausayinta a tattare da shi duk kuma wanda yake nuna mata a baka yana Soyayya santa to ba tausayi to soyayya baki ce Mm.
a nan abin da nake so iyaye su gane daga cikin abubuwa masu muhimmanci wajen haɗa aure in dai ana son wannan gidan auren ya zama mai albarka kuma a daɗe ana gogawa to sai an samu waɗannan rukunan da ƙur'ani ya faɗa waje alabainahum mawaddatan wa rahmatan Allah ya sanya mawadda soyayya da rahama da tausayi da jin ƙai duk gwada miji da za ku yi zai aure yarinya ku tabbatar yana santa kuma yana tausayinta ya rage gare ku ku duba ya za ku gane yana tausayinta
Mm.
yanzu misali Mm.
a yau din nan a yau din nan a- a wata ta kira ni a waya take gaya min cewa ta ce sun yi aure da mijinta amma baya tausayinta kaga soyayyar ta sa sun yi auren Mm. Amma ba tausayi.
amma ba tausayin yaya ba kya tausayi ta ce tun da take ba ta taɓa yin ciwo ya ce mata ya jiki ba ko ka san ana wannan a gidan aurenka a gidan auren yan uwanka musulmi nake nufi ba Mm. Inna lillahi.
wallahi ina maka rantsuwa wallahi akwai matar da take cewa tun da take in za ta yi ciwo in ana mutuwa a je a dawo ta ce wallahi mijinta bai taɓa cewa maman wance ya jiki ba wannan gidan auren mala yana buƙatar gyara Yana buƙatar gyara.
ta ce kuma wai irin miji wai wai irin miji wai wai wai wai ya nuna wai matarsa wai ba ta da lafiya ya gigice ya damu sam kuma yadda za ka daɗa fahimta mazan wannan zamani Allah ya shirya da mu gaba ɗaya Amin.
mutum ne fa matarsa tana naƙuda za ta mutu ka san naƙuda ƙanwar mutuwa ce naƙuda dab da mutuwa take amma insha Allahu ta'ala a lokacin da aka kai ta tana naƙudan nan yana Allah Allah in shi ya kai ta ya dawo gida ya buɗe ɗaki ya ja labule ya saki AC zai yi baccinsa lafiya ƙalau har makara zai yi asuba a lokacin da matarsa tana yunkurin naƙuda ko ta mutu ko ta rayu za ta haihu idan ma namijin wannan zamanin ba wa zai wannan amma dakta ba ka ga kyautatawa watakila ita ma da tana kyautata masa yana jin daɗin zama da ita in ma ta fara cutar zai shiga la'ilaha ula'i ne kafin mu je amsan wannan tambayan yanzu ka fara fahimta na akwai mazan da suna yin auren ba tausayin gaddara ta masa laifi eh amma wannan akwai tausayi a ciki miji ne fa zai zo yana matarsa ba ta da lafiya yana hantararta baki da mutunci baki da tausayi kina ta ci min kuɗi ke kullun ciwo ke kullun larura ke kika jawo ke ke- ke kika fi kowa kaza ke shagwababbiya ce ke duk fa a cikin gidajen auren nan ana yi wanda wannan ba daidai ba ne da haka ni ina ganin malam aminu kuskure ne irin ku ku ko in ɗauke ka a ɗan jarida ko in ɗauke ka a malami mai wazi ku daina rakkazawa akan kuna empathy kuna ƙarfafa zance akan iya soyayya kawai ka lura yanzu duniya abin da take magana a cikin gidan aure soyayya soyayya mm.
zai iya yiwa a soyayya nan ta ƙarya ce ta zahiri soyayya sha'awa ce Mm.
yana son ta saboda yana sha'awan wani abu a jikinta amma babu tausayinta a cikin zuciyarsa yanzu mutumin da yake son matarsa kuma yake tausayinta shi ne zai tafi ya batta da yunwa in an yi magana ce matarsa ce yana son ta kai ka isa ka ce baya son ta yana son ta amma kuma baya tausayinta to kaga soyayyar ba ta me bane ba ta ba ta gaskiya bane da haka kamar yadda qur'ani ya faɗa mawaddatan wa rahmatan to da soyayya da jin kai sannan mu dawo kan matan malam mm.
su din ma dan kar a ce ba mai balansin ba in ji yan jarida ba ba ba wai ba yi adalci wa kira ba daidaita zace ba su ma matan akwai marasa kirki akwai waɗanda son ka suke ba sa tausayin ka zai iya yiwa mace ta soka dalilan son ka da yawa ko dan kuɗin ka ko dan mulkin ka ko ta soka dan wani abu naka amma kuma ba lalle tana tausayin ka ba tana son ka ne dan tana son abin aljihunka mata ku jiya da kyau da ku nake ba ta tausayin ka a lokacin da baka da shi bata san baka da shi ba a lokacin da ka shiga matsi bata san kana cikin matsi ba the same case din da kake gani din akwai wanda shi ma duk ciwon da zai iya gama duk da ba su da yawa gaskiya a cikin mata an za mu yi adalci Mm.
da wahala mace mijinta ya gama wahalar ciwon jinya bata nuna damuwarta ba amma ana samun ɗaiɗaiku ba ta gari a cikinsu ba ta damu ba don mijinta bai da lafiya ba ta haba-haba da shi wani ya fi gamsuwa ya tafi uwarsa ta yi masa jinya akan matarsa ta masa jinya me yasa ba ta tausayinsa to akwai karancin tausayi kuma yau ba za ka gane karancin tausayin mata ba sai bukatunsu na duniya ya zo za a ce ana son ka amma ba a tausayin ka lalle ana son ka amma idan an zo kan kayan abincin gidanka ba a tausayin ka amma ka kaca kaca kai dan albashi ne a jiran wata kake yi, kai kana ta lissafi ga uwarka zaka taimaka ga uba zaka taimaka ga wane ne amma matarka idan ta zo ta fara shimfiɗa maka bukatu kamar kamar bata taba karanta ayar tausayi da jin kai ba to baka ganin dama dakta ita mace an yi ta ne dan cikin ado a ado ta to taso.
cikin ado da ado dole sai ta da- buƙaci wannan buƙatun dole ta bukata ita ba ta da hankali ba za ta tausaya maka ba ita ba za ta tausaya maka ba yanzu a irin rayuwar nan a yau mace ta zo ta ce wai duk abin da take so sai an yi mata duk abin da ta shimfiɗa kuma idan ba kai ba kaga bala'i wani ya ce wallahi malam na farko ba ta da godiyar Allah ɗaya kenan ya ce sannan malam ba ta da tausayi Ba- duk matsibar da zan shiga na rashi ba ta damu ba kai ka sani ka je ka nemo in ta tashi bukatar ta bukatar ta ita ce bukata ba ruwanta da bukatar uwar miji ba ruwanta da bukatar uban miji ba ruwanta da wallahi wata ƴaƴanta bata damu da bukatar ƴaƴanta ba nata ne a gabanta dakta baka Wannan da mata saba ina- mata ina ta iwa ga- akwai mazajen da suke saba matansu ta riga ta saba dakta To, ai- kuma sai ice za a Ko canja kuka ce a taimaka musu ya zo yana taimakawa amma kuma ba- ba dalili bane ta ta- ta- ta ki tausaya masa wato ina so ka gane cewa hatta su kansu a cikin matan a babi na adalci Mm.
akwai marasa tausayi akwai wanda wallahi idan kaga tana zaune da kai ne dan abin da kake da shi da ya ƙare wallahi za ta rabu da kai suna nan yan tonan asiri ana tare da kai ne saboda kana da shi amma yanzu tun da baka da shi za a kore ka to dakta kafin- wannan ita ce amsan tambayar ka kafin ka banne na faɗa abin da zan eh faɗa to kafin mu wuce shi kafin auren ya ake soyayyen ne da zan gane ga ina tare da ita ka ba ba mi aure ba ya ake soyayya Am, a- a a- a zamanance ko addinance a addinance dakta To, na farko dai a, mu shari'a ta ba mu ka'ida na son abu ai.
Mm.
An ce mana ka so abu don Allah.
na'am
Mai ahalari ya ce wa an hibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Ka so mutum kar ka so shi don komai sai don Allah.
Mm.
Ban sani ba wannan karatun zai yi aiki a babin soyayyar mata da suke wa mazajen su ko bai zai babban wallahi wallahi ba sani ba. To amma dai zan faɗa.
wa an yuhibba lillah eh wa ahiba lillah Eh.
wa yubghida lillah eh ka so abu dan Allah kuma ka kira abu dan Allah ya rage mu auna mu gani shin soyayyar da mata ke yi wa maza eh a yau ta aure soyayyar ta Allah ce ni dai ba za ka je a baki na ba kafin aure eh kafin aure da eh shin don Allah ake yi ko ko dai ana lura ne da wasu abubuwa na duniya
to ya musulunci ya tsara ban sani ko zan baka dama ka ba mu ansa A- ai wai so muke dakta ya fito mana da yadda musulunci ya tsara sai mu ɗauki to hukuncin yanda musulunci ya tsara shi ne duk wanda zai so mace ya so ta dan Allah dan tana son Allah ya ga wani abu ne na san Allah a tattare da ita yake son ta haka kuma duk wacce za ta so wani namiji in dai ana so a yi aure aure mai daɗi aure mai albarka gidan aure mai albarka to lalle ne ta so mutumin nan don yana son Allah don Allah kuma wallahi Allah shine shaida akwai matan da ɗin suna kan wannan tsarin Mm.
yanzu za ga mutum attajiri mai kuɗi da ake son kowa kin wanda ya rasa amma matarsa za ta ce wallahi kwabanka bai dame ni ba alhaji kai ka sani baban wani kai ka san ban da taranka kuma ba abin da kamun ba kai wa ubana kaza ba ba kai wa uwata kaza ba kuma ni in akwai wani abin da kai min da dukiyarka na a zo a gani a faɗa ka faɗa na aure ka ne dan Allah Mm.
kuma wallahi tsakaninta da Allah dan Allah ne inda zai rubuta mata takarda ya sake ta a yau ko mafarki ba za ta yi ba ta damu ba saboda daman ita ba kwaban sani ya dame ta ba akwai irin waɗannan mata a gidan aure amma ba su da yawa Mm.
wanda taran mi- mai gida bai dame ta ba akwai wanda fakatan gidan bai dame ta ba Mm.
wani motar da ake hawa bai dame ta wata wallahi ta kwan mace ce da in hau motar wane gwanda in je in bada naira ɗari biyu na ko ɗari uku na in hawa da sahu ya fi mu mutunci ka san akwai wannan mata motar mai gidan nata ai kwarai ko da gaske ka tambaya akwai matan da wallahi malam da ta hau motar mai gidan gwanda ta je ta hau a daidaita sahu ta ce ya fi mata mutunci ya fi mata kima ya fi mata daraja wannan kuma tana da uzurorinta da dalilanta da sababbai da ya saka kwama Mm.
cala dai ga ta nan barkatai a gidajen auren nan sai dai Allah ubangiji ya takaita Amin.
to kenan idan ana so a yi aure mai daɗi aure da zai daɗe a ana fatan ya dawwama shine a gina shi don Allah duk wacce ta yi soyayya da wani ba ta yi soyayya da shi saboda Allah ba to albishirinta ga can ƙarshen soyayyan nan a hanya ga ta can za ta rushe ga abin da zai rusa soyayyan nan ga ta can a hanya Mece ce?
a'a sai an je sai an je za a tarar Mm.
haka duk namijin da ya zo ya so mace shi ma ba dan Allah ya so ta ba ba wani abu na na, na, na, na, na son Allah ya sa ya ƙaunace ta ba to abin nan da ya so ta dan shi sai ya ƙare ai an gaya mana duk wanda ya auri mace dan kyau ba dan kyau ya aure ta ba Mm.
ka cire ka cire Allah a ciki dan kyau ya aure ta ko Mm.
to ka ba su lokaci duk wata mace da ka sani mai kyau a aure ta ka ba ta lokaci ta fara haihuwa in Allah ya so da yau da gobe zaman auren nan sai ya canja mata kama sai ta zama ba mai kyau ɗin da ake santa a wancan lokacin ba to kenan kaga mata masu hankali masu tunani ya kamata su auri wanda yake son su dan Allah dan in ya aure ki dan kyanki ne ki sani akwai lokacin da kyan nan zai kauce Mm.
ɗan da kike haifa shi zai tsotse maman mamanki ya tsotse shi ya cicije ki ya tsotse shi wata in ta yi haihuwar fari gaba ɗaya maman ya sauka ya shi kenan babu abin sha'awar in kaga ta sake abin nan to ta ɗauki ciki ne ko za ta haihu nonon ya daɗa ɗagawa shan farko ɗan ya tsotse maman to kin je ya aure ki don saboda wannan Mm.
ko ba ka bane to ya tafi idan fuskar ki ne take da kyau ko wani abu sauransu wahalar haihuwa da wahalar zaman gidan miji ko da ana cikin jin daɗi ma baƙin ciki gaddara ma ana cin abinci mai kyau ana mai amma ko akwai baƙin ciki ai ka san baƙin cikin miji yakan ramar da mace ka san baƙar maganar miji yakan sa mace ta lalace kaga tana cikin ni'ima a zahiri amma tana bushewa tana baƙi tana ramewa to wannan kyan da aka aure ta don shi ɗin tashin hankalin gidan miji bala'in kishiya da sharrin kishiya da ƙannan miji da uwar miji da masifar dangin miji da da da da da 'yan kunji-kunji da ke faruwa a gidan miji ko tana gidan zinari ne sai wannan ya mata tasiri Mm.
ya canja mata kamar ta na kyawun nan da aka aure ta tana matsayin budurwa sai ta canja ka yadda cewa dukkan mace idan aka aure ta ta shiga gidan miji wallahi sai ta canja idan tuwon kwai yake mata da miyar hanta sai ta canja to don me yasa mutane za su rinka gina auren su saboda wance tana da kyau ne kawai zan aure ta to ranar da kyan ya kauce fa sai ya sake ta to shi yasa kake gani yan yan auren test yan auren ɗanɗano ya aure ta dan kyanta dan abin da yake gani tana da budurcin ya karar da shi shekara ɗaya shekara biyu Mm.
‘ya'yan da ta haifa masa guda uku hudu sun, sun gigita ta sannan idan jin tana a matsayin mace ɗin ne haihuwa ɗaya haihuwa biyu haihuwa uku canja su yake musamman in ba a samu mace mai kula ba Mm.
in ba a samu mai gyara ba wata in ta haihu nan yadda ka san ta yi haihuwa goma haka za ta dawo wa mijin ta yi ta yi barkatunta ta yi ta yi arba'in ɗinta haka za ta sake dawowa Ba- ba gyara saboda bata samu tarbiyya ba a koya mata ba wannan kuma wani karatu ne mai zaman kansa Mm.
yaya mata ya kamata su yi bayan sun yi haihuwa sai mace ta yi aiki sosai kafin ta dawo hayyacinsa hayyacinta su matan sun fi ni sanin wannan to in aka ci rashin sa'a ba a samu mace mai kula ba ko ba a samu macen da take da alaka da manyan mata sun koya mata ba ko kuma iyayenta mata sun nuna mata ke ga yanda ake ba to tana dawowa daga haihuwar zai ji kamar ba ita bace ta ta canja to kaga an gina auren nan akan wani abu ne na duniya Mm.
to sai ga ya fara gaba da ita yana faɗa da ita a kasa gane me ya shiga tsakanin su akwai wani abu ne na sirri a ɓoye da ya lalace kuma an ta kasa iya ganewa to duk auren da aka gina shi ba dan Allah ba to watsewa ke Mm.
da yawa za ka gani ah to wai me ya raba auren wance da wani me ya kashe auren a kasa gane eh, sababi zahiri sababi na fili wanda ya kashe musu auren wasu matsaloli ne internal matsaloli da yawanci ba a tattaunawa a kansu a karatu sannan mata 'yan zamani ne 'yan 'yan 'yan matan Tik- tiktok 'yan matan facebook 'yan matan wane ne kwalliyar iska ta titi ta waje ba su san gyara ba ba su da alaka da matan ba ni sunan shi manyan mata iyaye da za su gaya musu ya, ya ake ya ake gyaran jiki daidai da gyara jikinsu ba san su abin da suka dauka gyaran jiki da dai gidan gyaran jiki a mata dilka a shafa mata a ƙara mata tsawon hanci a ƙara mata haske in baka ce a mai da ita fara wai wannan shine gyara ba su sani ba me yasa kake gani mace idan ta haihu ake zaunar da ita a gidan iyaye a da a kakanni Mm.
duk da yanzu kun daina yi kun kun ta ba su fatawa an daina yi me yasa ai daga cikin dalilai malam ku yi haƙuri fa ba ina son me da hannu hannu agogo baya bane Na'am.
dan na san kar wani ya zo ya tafi shi da ni da faɗa da ni yanzu me yasa mene ba in- in- wato ina cewa me hikimar da ta sa idan mace ta haihu iyaye suke ce a Ake kai kai ta musu gida.
yar su gida Ta kwan arba'in.
ta kwan arba'in saurayin yau da gobe namijin yau shi kawai abin da yake gani an cuce shi an raba shi da matarsa za a koya mata gulma za a mata kaza kaza a a zo za a zo a nuna za a bincike ta wannan yake duba Eh.
amma wallahi tallahi malam akwai larurar da sai ka kwammace idan ba a kai maka gaban iyayen ba aka dawo maka da ita zaka ce a mai da ita su gyara maka ita
Amma dakta ka san wasu suna korafi akan ah, za ka ga idan aka kai ta gida in ta dawo sai ta canja. Shi yasa wasu suke ganin kwanda a haƙura ta zauna a gidanta don kada auren ma ya mutu baki ɗaya.
to in aka kai ta za ta canja za a iya ba a kai ta ba a dawo maka da ita gida ta zauna a gidanka ta yi jegon canjin da za a samu tsakaninka da ita kuma zai sababa mutuwar auren
Mm.
baka gane karatun bane ko sai na yi fashin baki
Wai ma'ana kaddara baka kai ta ba na.
ni ba cewa ne dole miji ya kai ta ba ko ya kai ta ko bai kai ta ba ra'ayi ne in ya yarda da gidansu ya kai ta in bai yarda da gidansu ba ya batta a gidansa Mm.
amma ina so na ga- na gaya maka akwai wani amfani da ake samun miji yake samun moriya na ya kai matarsa ta je a yi mata jego a gida Mm.
akwai wasu abubuwa na sirri da manyan mata iyaye Mm.
su suka san wannan idan tana gidan mijinta ba tsohuwar da za ta zo ta yi mata wannan kakarta ba za ta zo ba uwarta ba za ta yi mata wannan ba Amma da ka san akan ɗauko dattijuwa sai a kawo ta gidan.
sun ce Sai ta rika yanzu kula da cinye musu ita.
aji- abinci ake su ba su yadda ba haka suka ce sun ce ana cinye musu abinci su ba su yadda ba da mai fatawa irin ka da dan uwanka duk kun bada abu nan kun kori kun kori tsofaffin nan kun sallame su a nan abin da nake so na kai ka gare shi Na'am.
a muna magana ne akan a a a a ba ni sunan shi a a kauna da soyayya Mm.
tsakanin ma'aurata guda biyu Mm.
da tausayi da jin kai tsakanin ma'aurata guda biyu Mm.
to abin da nake so na rufe gare shi shine a duk auren da babu waɗannan abubuwan guda biyu to aure ne aure ne wanda yake da mushkila kuma shi yasa yau dinnan zawara wannan muna da su barkatai wallahi malam aminu yau in ka je makarantun mu na islamiyya zawarawa zawarawa zawarawa in ka je kasuwar kaza ba sai na faɗi sunan kasuwa ba waccar kasuwar haka zaka gansu a ciki kai ka ɗauka ciniki ake wallahi ba ciniki ba ne wallahi yawancin su wanka suke su zo su zagaya wata fa wallahi malam abin da za ta siya na rantsi da Allah a tarugu ne na ɗari biyu amma ta kwammace gwanda ta biya kuɗin a daidaita sahu ɗari uku zuwa ɗari uku koma ta zo ta sai a tarugun ɗari biyu a kasuwa ba a tarugun ta zo siya ba ɗan uwana a zazzagaya Ko za a dace.
ko za a dace a yi hamun haƙuri iyayena mata a yi haƙuri Amma, dakta, wasu za ka ga mace ko namiji yana ganin cewa matata ba ta tausaya min, wata kuma tana ganin cewa mijina baya tausaya min. Ya ne ma'aurata za su gane cewa suna tausayin juna?
ni yanzu a fahimta ta a yi mun haƙuri da abin da zan faɗa Mm.
ni dai a fahimta ta ni yanzu a ban sani ba ko don yawan fatawar da nake karba ko na me da larurorin mata Mm.
ni ka a fahimta ta yanzu azabar da maza suke wa mata a gida ya wuce hankali rashin tausayin maza ga mata ya fi yawa
Ya matar za ta gane wannan yanzu yana tausayinta ko baya yi.
yawwa miji mai ki tausayin matarsa ana fahimtarsa da, da abubuwa kamar haka Na.
na farko dai kulawa da rayuwarta Mm.
biya mata bukatunta wanda bai fi ƙarfinsa ba Mm.
ya zama mai kyauta gare ta ya zama yana taimaka mata kuma yana biya mata bukatunta na auratayya sannan duk abin da zai jefa ta cikin damuwa to ya ɗauki wannan abin shi ma damuwa ne a gare shi sannan kuma idan ta shiga larura to shi ma yana jin ya shiga larura Mm.
idan ba ta da lafiya ko da ba shi ne yake ciwon kan ba to kamar shi ne yake ciwon kan yau matarsa ba ta da lafiya shi ma bai da lafiya idan tana naƙuda to ba zan ce shi ma ya je ya naƙuda ba amma dai ya ji aransa Ya ji ba daɗi.
ya ji ba daɗi ina fa jaddada maka mata ne suke gaya mana wannan yawanci fa maza fa suna cikin bacci da munshari fa ake musu haihuwa in ka buɗe layi za su gaya maka amma ka san dakta wani Ka lokacin gane mace me za ta nake fara nakuda da daddare ba a sai wajen asuba ya kai ta Eh, da ya kai ta shine zaka- sai ba ya za- dawo ba za ka jira ta dan ba.
ya dan huta kafin gari ya waye koma ya gane ya ake ciki to kuma ka gani ita ce kake jinyar ko ka mutu ko ka rayu ita ba ta da wani hutu ka je ka tambaya ita ba ta da wani hutu ka san an shiga ɗakin haihuwa miji- namiji baya shiga shi yasa wata ko baya ya shiga tafi sai ya gida tsaya a waje sauro ya cije shi shine jin kai shine tausayi
to dakta bari mu ba wa masu sauraron mu to kafin a bada uh, a bada number layi waya na'am uh, muna amfani da wannan lokaci da wannan dama muna mika ta'aziyya ga al'ummar musulmi gaba daya Mm.
Najeriya Afirka duka duniya gaba daya da ake jin Hausa da sauran kasashenmu na Afirka a dangane da mutuwar ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a a wannan ƙasa a Sheikh Dr. Idris Abdulaziz dutsen tanshi a garin Bauchi wanda Allah ya masa rasuwa Mm.
shekaran jiya Shekaran aka jiya da daddare.
tashi juma'a kai masa sallah Allah ya fi masa amin Allah ya ba shi lada cikin kokarin da ya da gwagwarmayar da ya ta addini amin kurakuransa ah, Allah ubangiji ya fi masa mu ma ya fi mana duka amin kuma muna kira ga yan uwa abubuwa kamar haka kullum idan mutum ya rasu to a yi masa afuwa idan mu- mutum ya rasu a yi masa afuwa na tabbatar ah, akwai saɓani da ya ta shiga tsakanin malam da wasu mutane ko malamai ko wasu ƙungiyoyi ko wanda aƙida ta yi daidai ko wanda ba aƙidar ba a yi daidai ba dai akwai dai yan saɓani da ake ta samu tsakanin yan uwa to mutuwa dai ita ce kat Mm.
inda mutum ya riga ya rasu a yi masa afuwa ina ina aran bakin ah, yan uwa iyali da almajirai da yan uwa duka da abokanan da'awa da kowa da kowa cewa ah, a yi wa malam afuwa a yi masa addu'a ubangiji Allah ya sa ya huta ya sa aljanna ce mako masa kuma ya haƙuri da duk abin da ya gabata kuma duk abubuwan da suka yi ta gudana yan uwa masu social media a daina ɗauko abubuwa tsofaffin abubuwa ana ta yaɗawa Mm.
a ce kaza a ce kaza wannan bai da kyau kuma ya saba manhaji na ahlus sunna a yi afuwa kuma muna fatan Allah ya yafe mana gabaki daya Amin.
a bana manta malamin mu baban mu Sheikh Abdulwahab Abdullah Mm.
na je gaishe shi bai da lafiya ya ce lalle Abdullah cikin ta'aziyya da za a yi ni ba da lafiya amma ka isar wa mutane cewa mu yi wa juna afuwa mu yafe wa junanmu gabaki daya kuma mu yi wa malam addu'a Allah ya fi masa Allah ya fi mana gabaki daya Amin.
kuma wannan shine manhaji mai kyau mu yafe wa junanmu mu yi wa junanmu afuwa Allah ya fi mana gabaki daya kowa ma ya ya yi fatan Allah ya ba shi kyakkyawan cikawa kuma Allah ba mu Amin.
cikawa ta ƙarshe muna Amin.
ta'aziyya ga almajiran malam muna ta'aziyya ga 'ya'yan malam yana da 'ya'ya wajen talatin da wani abu Mm.
kusan arba'in da mata muna kuma ta'aziyya ga makota ga yan uwa daga dukkan kuma yan uwa musulmi na ko ina gaba ɗaya Allah ya gafarta wa malam Allah ya sa ya huta Allah kuma mu ne yanzu abin tausayi da muka saura Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa Allah kuma ya karbe shi kuma ya karbi ayyukansa na kwarai ya fi mana kurakuran mu dukkan mu masu laifi ne ba wani wanda yake wankakke wanda ba mai laifi ba Mm.
kowa yana da laifi a wajen Allah kuma kowannenmu yana da laifi a wajen dan uwansa abokinsa da haka mu yi wa junanmu afuwa Allah ya mana afuwa Allah ya fi masa ya fi mana Amin.
kuma ina aran bakin ma'aikatan gidan wannan rediyo ma na rediyo hikima a wannan gari na Kano mai albarka muna ta'aziyya Allah ya ji kan Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Amin.
dutsen tanshi Bauchi Amin.
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Mai sauraro za ka iya neman mu a kan lamba sifili bakwai sifili bakwai tara hudu ɗaya hudu sifili bakwai sifili ko kuma a kan sifili takwas ɗaya hudu biyar sifili hudu tara biyu ɗaya takwas su ne nambobi da za ku iya bibiyan mu a cikin shirin don tambaya. Assalamu alaikum. Muna tare da- Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Mala Aminullah tare da dakta Allah ya saka muku da alkhairi.
Amin.
To a gurguje Na'am.
Musa'atu Rijiyar Lemu ne akan layi.
To Malam Musa ba kai dan gida ne dan wannan makaranta ne.
Kwarai kuwa kuma wannan shiri mai albarka mun keɓe shi. To amma kuma cikin godiya ga Allah da aka dawo a cikin wannan makusa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala.
To Allah Don masha kuma na zan amfani da Allah.
wannan dama miƙa ta'aziyya ta ga al'ummar musulman duniya gaba ɗaya na rashin malam da muka yi. Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa kuma Allah ya karɓi waƙuncin shi.
Amin.
kuma gaskiya na ji daɗin bayan da malam ya dida ne ban kai wannan wuri ba Eh.
to amma mu fatan da muke ubangiji Allah ya sa bayanin da ya malam ya Allah ya sa matasa masu kokarin yin aure da kuma na suke aure su amfani da wannan sanatarwa ah, muna fatan Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya nuna shi gida lafiya ku sabu da Amin.
yake Allah ba mu alkhairi malam Amin amin.
Malam Musa muna godiya Allah saka da alkhairi kai ma Allah shigo da kai ka samu kai auren nan Amin.
dama ashe akwai wanda ba su da aure suna saurara wannan shirin Eh kaga dai Musa Idan aure- kullum muna tare da shi.
to Allah aurar da shi Amin amin. Salamu alaikum. Sai kin dan daga muryarki muna tare da wa.
A tare da Farida daga rijiyar zaki maman Khadija.
To Farida me kike tafa da shi a cikin shirin?
Na yi wa malam godiya da irin gudunmawar da yake bamu. Amma dai tabbas abin da malam yake faɗa gaskiya ne.
insha Allah
To Allah ya sa a gyara baki Allah ya da.
saka Farida Amin ya na rashi.
san tana goyon bayan abubuwan da ake faɗa ne ta san Ah, ai ita dakta ce ta gaskiya ne abin da ka faɗa ma'ana Eh, abin da ka ce maza suna yi haka ne su ma matan abin da ka ce suna yi haka ne
to ka dai bata ta ƙarin bayani ko ba ka bane kakka mata farida kina tare da mu
Tana tare da ku.
eh me kike nufi da gaskiya ne sai kin dan daga muryarki Kunta- Yanayin yadda mu mun auri mazajenmu tsakani da Allah muna zaune da su tsakani da Allah amma kuma daga baya canje-canje iri-iri bayan an yi auren suke faruwa eh to a hakan dai ana dai ta haƙurin zama amma fa yanda malam ya faɗa ɗin ba a mana adalci ba a mana har ga Allah gaskiya ne
to to Khadija Allah ya sa Farida Allah ya saka da alkhairi watakila in Ai, mazan yawwa.
suka shigo sai ka ga abin ka- an yi balansin kamar wannan yadda ka sanannen faɗa.
abu ne ni ban sani ba wallahi Mm.
wallahi ba zan iya babu rana na sha faɗa a karatu da zan wayi gari ab- adadin lambobin wayoyi da ake kira na akan larurar wance mijinta ya mata kaza wani in dai ka ji muryar mace to tana kuka ne an zalunce ta tana kuka an shiga hakkinta ko da yake wani ya ce malam fa duk abin da suke gaya maka fa duk ƙarya fa suke yi wallahi ka wani kira ne ga ya ce malam matan nan duk ƙarya fa suke yi nace yanzu duk abin da matan nan suke guguwa suna fatawa suna tambaya duk ƙarya suke ya ce ƙarya suke yi to Allah shirya da mu Amin. Salamu alaikum.
alaikum salam Muna tare da wa.
ka da zai kana tare da ibrahim usman bacira zangon bare bare To, uh, uh, me kake tafa da shi?
ya zai masha allah na da farko da ne malam fatan alkhairi To, kaɗan ɗaga muryarka.
to kana jina Muna jin ka.
gaskiya abin da malam yake faɗa a kan mazaje hakan tana faruwa sosai fiye da tunani ma haka Mm.
kuma kan kamar yadda yake cewa mazaje suna barin matayensu a asibiti wajen wajen naƙuda su dawo gida su kawo Mm.
bacci. hakan tana faruwa sosai sosai wallahi ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa Kai, kai gaya maka suka yi ko kuma a kai ka Malam, aikata?
me sai ka Mutum mutum ya ya faɗi faɗi- gaya mu suka yi ba amma a ba a gari kana gani a asibitoci kana yawan ziyara irin wannan mata wanda ake kawo ga ba lallai ka samu mazajen suna zuwa ba sai dai wakili ko Ƙwarai kuma kuwa.
mata sauran yan wanda yana can gida yana ma ɗakin amarya malam ina sha'anin To, Allah ya saka da alkhairi.
yana ɗakin amarya Allah sai ki malam lafiya Amin.
ai wannan kadiyar ta tausayin nan wala aminu inda a fasa ta ba za ku kai labari
Ka san dakta wani lokacin a gurin tantancewar ba dole i zamto an tantance ba saboda wani yana tausayin matar ce wata daman ni ba cewa ne kowa ce- baya matar tausayi ba ce ba cewa ne watakila- ba cewa ne kowa baya tausayi Wataƙila ba dakta matarsa ɗin ita ce ta gama ƙunta tamar ta takura mar taimar abu kala-kala sai ta zo naƙuda. Kaga iya jin raɗaɗin wannan abun ba ka ganin wannan yake sa shi in ya kai ta shi kuma sai da gida ya ɗan huta.
da da sha iska. Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi Allah ya gyara mana halin mu Amin amin dakta.
eh na'am To dakta da me za ka rufe lokaci ya cin mana.
to abinda kawai zan rufe gare shi a a- wannan shiri a Allah shine shaida ana yin sa ne ya zamu inganta gidajen auren mu gaba daya Mm.
babban manufan shirin shine ya za a gyara aure kada aure ya mutu Mm, ya za a inganta aure a ji daɗin zaman auren mm, kuma na tabbatar ma- a 'yan uwanmu masu ma'aurata suna tare da mu kuma muna shaida musu wani wasu larurori da matsaloli da ake fama da shi a iya jefo da 'yan tambayoyi cikin wannan shiri mai albarka mm.
insha Allah ta'ala a shirye muke mu duba mu ga yadda za mu ba da shawarwari ko a ba da fatawa ga abin da Allah maɗaukin sarki ya sanar da mu mu dai burin mu a gyara gidan auren nan shine abin da muke fata kuma muke son ya faru kada aure ya mutu kuma masu yin aure su yi auren su ji daɗin auren ba su yi ba su shiga uku Allah ya gana mana halin mu wallahu alam To dakta kuma ko da shi ya janyo mijin ko da matar ce ta janyo kamar ya wani irin nasiha za ka yi musu wannan rashin zaman lafiyar eh to mun sha faɗa duk matar da ta zama ba ta da eh ba ta da matar da ba ta da mu'amala mai kyau za ta sabbaba wa kanta wahala a gidan aurenta amma kuma ko da halinta bai da kyau ba dalili bane namijin shi kuma ya kuntata mata Mm, shari'a ba ta ce dan matar ka halinta bai da kyau kai kuma ka ta kuntata mata ba mm, kamar yanzu yadda ka rufe da shi ka ce ai halinta bai da kyau da haka da ya ajiye ta tana kuda yayi tafiyarsa kaga ba daidai bane mm, yawwa akwai maza masu ɗabi'ar ramuko kin min wallahi zaki gani mm.
ni ma wallahi sai na sai na rama sai bai da kyau irin wannan To Allah ya kuma saka ba da sifan alheri.
namiji na kwarai bane gaskiya ba daidai bane kuskure ne wallahu alam To ma sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin na gidan aure wanda insha Allahu ah, ku biyo mu a sati mai zuwa don ɗorawa daga abubuwan da suka shafi shi dai gidan auren daga sashen addinin musulunci na hikima rediyo a madadin waɗanda suka sadan da ku rabiu sani hassan aminu khidir idris ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bukatar mu leka gidan aure hakika, gidan aure mu bincika dukkanin matsaloli duk mu hazika.
gidan aure A yau nasiha ga duka ma'aurata da ke rayuwar aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Da mu da ku duk mu yau nazari mu gane hanya.
Gidan aure.
Da za